Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60, Dutsen ma by Matazurot, Tudun Wada Sinima Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Zawiyar Malam Muhammadu Sajir ƙarƙashin jagorancin Sharif Mustapha Idris yau Juma'a shida ga watan Nuwamba mai lafiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha tara ga watan guda dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar ruhun adam na maulan shehu ibrahim ya karbi allah ta'ala anhu daga bakin malamin malam shehu mansur a wannan ruhun adam da aka rarraba wani ɗan uwa ne ya ce a rarraba yanzu za a sa karatun nan allah ya saka miki da alkhairi sannan za a fara kowa ce da ke gani a cikin za a yi shi ne kamar yadda ake fassara shi wani idan allah ya ba mu sauran an gama to za a da kuma aiki da shara insha Allah Allah ya bari dukkan sauraro lafiya amin akalmukum Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغني وخاتم ما سبق ناصر الهدي الهدي والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره والميزان العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إني من مناجهات المعذري والكافي بحضرة الكافي مناج الزهر الحمد لله ذكر يقول الولاة فقط الله تبارك وتعالى wanda ya fi kadai da ya haifa ba ba a wuce ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai da halar da yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai da wurin kowa kowa ne kuma kowa wane a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala bi islamika بسم الله الرحمن الرحيم يسوع رسول الله برحمة يسوع الكريم وصلى الله على النبي الكريم ثلاث الله اتبت رفع النبي بالجمع هذه القصيدة يسوع الله القصيدة تبان خلقات الرسول رسول الله العدد للقرب الرباني ثم تصور بريد الرسول الرباني في شكل أبيه شيء والقول السمعاني غيرك يا سيدي مقام عليك الله تبارك وتعالى ولعلى أجل محمد الذي لا يملكني جاء الله بك سيدنا إذا كنت تعمل الدم على المدن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا من ذنب وسيلة فلا تشيروا الموت العباد وشيروا يوم الرسالة والعارف الرباني مثل يوم وخليفة التجارة وخليفة الشيخ الخفي التجاري هما شيء خليفة تتمثل وليين يكون الأفراد التجاري شيخ الشيخ الهادي إبراهيم شيخ مولاني شيخ الهادي إبراهيم ابن الحاج عبد الله من الحاج عبد الله القول في التجاري مثل القول في التجاري لسب الله به الله يسلط صادقي بجانب الأنبياء دم شوكبان دم الفرمش شوكبان النبايا دم الغني سمعنا يا رسول المساجد وسنة فضيلة الشيخ رضي الله عنه في مولد الشيخ رضي الله تعالى من يدعى رسول المساجد وسنة يوم العدد ويرون لك duk da ka ana cewa ladabi to in ka ga wannan misali ka ga ruhi ladabi saboda wanda kowa ne shi ne ya fi kowa yin da dabi gaban Allah ya fi kowa yin da dabi gaban manzo Allah ya fi kowa yin da dabi a gaban malamansa shi ne da Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kan da dabi ɗaya daga cikin dabban da ake neman ba ya ba wa malaman sa hakkin su ya ba wa iyayen sa hakkin su ya ba wa masoyan sa hakkin su har mutum kama ya ba sa da وتليها قربة جليلة بان الله ومن الإنسان يريد على الحق الكلمة وقوته إلى الجمع وهي للناس العينة إسرارات ومن الأسئلة مولد شيران الشيوية ألقاها بمدينة الأولى يا ولنا هدى أكشف من كولها وقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم أنا cikin mulkin da zan yi karanta wannan hudura ko da da wani a sani kana ce idan an yi wani mulki za a fito da abu mai amfani a ce an fita daga mawuyi a ce abin da zai fara zuciyar bayi zuwa ga Allah shi ma mulki da ma abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta yi zuciyoyin bayi da kan da Allah ko da duk abin da za a faɗa in bai saba wa Qur'ani da hadisi ba to shi ba wai da zai ji an gana da tsari ba a za a zama a karanto hankalin da shi mulki za a zama a karanto ayoyi waɗanda suka nuna dalilin annabi a cikin alƙur'ani to shi ma mulki za a zama a sanar da wani sahabi a wani mulki shi ma mulki za a zama a zauna a sanar da wani sharidi a wani mulki shi ma mulki sai da ka sa da za a faɗi wanda zai amfani bayi ba za su mutane ba to wannan abu mai kyau وينبغي الاعتناء بها يا سماعة كلها من يؤدى عن الآن والمساج إلا أخرجها وهي مفيدة جدا إذا أنا يعني يعني يعني الأولى بأمثالي كلها يرجد جدا لكل مؤمن كما wannan hulɗa ba wai kullum da wuta kawai ba dukkan musulmi wannan hulɗa ba ce amfani da shi domin za a ga mana yadda مراتب الإسلام ده مراتب الإيمان ده مراتب الإنسان ده منازل الإسلام ده منازل الإيمان ده منازل الإحسان لا جهل ولا جهل ولا جهل فأمر من كان متمسكا بشعارات المساجد ومحمد ما لي ولم يتمسك بأوراده شهرين ولم يتمسك بشعارات المساجد ما شيء بيدي أبو المهرات رضي الله عنه الله تعالى مسؤولا بسم الله الرحمن الرحيم وزان صار بسم الله الرحمن الرحيم يقول إبراهيم نجاتي علي
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على النبي الكريم صلاة الله تبارك وتعالى النبي الكريم إبراهيم
مولانا شيخ غازي نبي الحاج عبد الإله كان الهج عبد الإله بدر الوهاب وكان على الوهاب من أمل الحكيم
يقول yana cewa wato ma'anin babin nan wahabi shi shi abdullahi baban shi ibrahim shi ne don ko zamani a lokacin shi ne ma'anin babin nan wahabi waɗanne mai tsananin rashi wanda wariye suke ikhtilafin ne daga wurin shi shi ne ma'ana dukkan madadin wajibi a zamanin sa a ƙarƙashin sa hatta su shi suka rage hatta su abdullahi bin hajji alawi hatta su al-imam al-ahsan al-baqi duk manyan nan da shi daga hannun baban shi ibrahim suke shan madadin to zai da su sa su yi shi ne wajen nan da hali watan mai tsananin haske to shi wani ne shi wannan ibrahim din da muka faɗi ya kamata mu tambayi su a jiki shi wanda shi ne shugaban almajiran sa da kuma shi ya san shi ya kamata mu yana daga wurin sa wani ne shi ne وهو الشيخ بجميع مراتبه shi shi ibrahim shi ne shi ne da ya sadakar dukkan martabobi shi da ta baki daya ولسان وقته shi ne harshen lokacinsa in ya faɗi magana malamai ba su ne za su jira masa baya in malamai suka yi magana bai ce kuma ne suna cikin shakka da kokonto sai ya sa ba su suke samun nutsuwa ونور زمانه shi ne hasken ilimi a zamaninsa ونسيج وقته shi ne matakin tauhidin zamaninsa shi kadai ne zai faɗi Allah kuma Allah ya faɗi wanda ya almajirinsa zai faɗi Allah Allah ya faɗi wanda ba almajirinsa ba in zai faɗi Allah kafin ne
محل نزول الله من خلقه shi ne bagiran da Allah yake duba da suna da kasa والباب المفتوح shi ne kowa wanda yake dubaddiya لكل من يريد الولود da duk mai neman shiga بحسب قدره zuwa halakar fadin Allah tabaraka wa ta'ala قريب داره madadin zamanin sa في العلم والدين a wurin ilimi da kuma addini a zamanin sa ba wanda ya kai shi kai da addini a zamanin sa ba wanda ya kai shi ilimi shi ne shi da ina karanta Qur'ani yake yi da rauni wannan ma an tsara an yi ba ɗaya ba biyu ba ya kuka ya kuka a nan ruwansa da wuri ruwansa ruwansa kaduna da ya san a ruwansa najeriya ya san ka a jirgi ƙa'ida ta shi ne Allah an da abin da ke cikin shi ne ya Allah ya da ya san ka yi godiya ga Allah ta alhamdulillah hatta jirgin da ya ɗauko shi ne amsa
وشيخ أوانه kuma shi ne shi ne lokacin sa في تربية المريدين a cikin tarbiyyar mu duk wanda ka yake shi ma shi ne da yake shi da wurin da ya ga gida ga Allah ya rubuta ba in ka ga shi ya rubuta ya ce ka musulmi yana an tsara da ranka ana kallon da shi to ne shi ne ba ne da shi ne ya zo za ka ta ji da almajiran za ka rasa ina yi kuma ya ce علم المهتدين shi ne alamar shirye in kana so ka gane shirye to ba ka ce tare da shi in ba ka da magana ka kawai ne ka so ne gaba وخاتمة المحدثين shi ne karshen yin wasiƙa karshen masana Allah khatimatul muhajjirin duk wani masanin Allah sai Ibrahim shi ne kwata-kwata kalkas shi ne ƙulƙu duk wani masanin Allah an ce shi Ibrahim da shi ne dole da saurara
في القرن الرابع a cikin ƙarni na wuri بعد الألف bayan duhu بعدت الليالي sai Ibrahim shi ne ƙarfin garami والأيام ko har da mai girma ma'anar ƙarfin garami ka san kowane gari akwai bautar da ake wa Allah a cikin da daren alhamis daren musulmin daren wata rajar daren wata daren almuharram daren sabar daren kaza daren kaza to da kike wannan dararen sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tun da shekara ashirin da shara kuma har yau kuma ta Allah yana raya to da shi ne ubangiji wannan dararen idan Allah ya sa maka san shi a zuciya wallahi wallahi sai kana da shi kana raya da
وحجر الآلهين الأعلام shi ne hujjar masana Allah ne duk wani masanin Allah da kake yana ce al'arif billahi al'arif billahi wa ne Allah da kake mutu cikin yasirin shawili in yi magana da su sai ya ce da kai yaki ko kuma idan ya faɗi magana bai ce shehu ne yake ba to hujjatul arifin al-a'lam hujjan masana Allah mai duk karshen magana amma ya fito haka shi ne shi yawa to magana ta fito ce
وهذه الأمة المحمدية shi ne hakkar gurshin al'ummar Allah Muhammad duk abin da kaji Allah ya faɗi a cikin hadisi cewa a akwai alika hakuna billahi min qaba'il shakka min gadi shakka yusmuna ala rasulillahi wa yusmuna hu kafin ko kafin rasul Ibrahim shi hada wannan hukunta shi ka ce bala da jiri ko hudu ya kakar dukiyoyi masu bambanta zuwa ga kowa ta musulunci da babu ya ya kira da yanayi ya kira da ruhu ya kira da haushi ya kira ya kira da balarabi ya kira da suri ya kira ya rika yanzu ya rere mana ya yake tunanin yanzu ya rika zama da duk ba wani tunanin yaran mu ne ne la ilaha illallah shi ne aikin da shi ya ya haɗa zuciyoyi masu saɓani da juna amma idan aka za ka taru a cikin nan wani ne ya rabu ne ko ni da miji ne ko ni da duk ma wanda ka ja ka yi wannan shi ɗani ne bai san shi ba duk mutum da kuma zama ce sun damu ya zo har da ya wani yare ka gani ko wani ya ke san harkar ba ai inna akramakum inda Allah ya tuka ku ba ruwan Allah da ba haushe ne kai ko da balare ne kai ko da yarda ne a'a tsoron Allah kawai ba ruwan Allah da yaranka ya ya kuke shi ne magana kawai ga wanda ke wani yake mai وناصر الطريقة الأحمدية sannan ko bayan shi ne ke makon tariƙar Ahmadiyya الإسرائيلية الحنفية shi ya ke mace tariƙar Ahmadiyya ta Muhammadiyya ta Ahmadiyya ta Hamidiyya ta Tijjaniyya ta Ibrahimiyya tun da yanzu ta kuma tariƙar kenan da sunansa tariƙar ta fita akwai da yawa mazajen Allah sun yi sun kuma tsariya shi a nuna haramun ya yi a gobarinsa ko ji abin kamatun ya yi a gobarinsa Muhammadu Jami har da kuma yi zai kada yi wasu jami a ne kalmar annabi ne yake zama ya karanta wa zuwa ya lafi a ne wani ko mara hutu da tsariya haka sai mara hutu ne din da kowa ya kasa shi har yau kan yanzu ya zo hakko ke nuna bayan da ya kaddamar da mazajen Allah ya shiga wurare har su kan suka yaji har nan da kar har yanzu na da jikoki a yau sannan ko sai da mun da arziki alami shi ma ya zo ya yi da rinka mamun fa ya zo ya yi da rinka sai da mamun kadir alami shi ma ya zo ya yi da rinka amma wallahi duk wannan da na gano maka in aka fara kokarin da suka yi ba shi ya bai kai ka so ɗaya a cikin ɗari abin da ke gane ba
واصبر رجال الأدلة sannan shi ne ka ta ce magaran mazajen Allah duk mazaje da kake gani misali shi ne jami sai da shi ne ainihin mai ainihin mai da ake nema shi ne kulaka shi ne hujja shi ne natija na mazajen Allah sai da wanda ya samu shi sai ka ce ya hujja radiyallahu anhu na bariya yace duk uwar da ta tsage ya ce ba a ga mata da kayu ba
مدلي شمس العلوم shi ne ainihin mai hujjar ranar ilimi والمآرب kuma shi ne mahudar ranar ma'aikar Allah ومجمع بحرين السيول والعوارض shi ne na ga tekuna tekun ilimin shari'a da tekun ilimin hakika shi Ibrahim shi ne marabar barai wa tafiya bai na ma barzakun lafiya barin ruwafi wa barin lafi barin shari'afi wa barin hakika shi ne na ga tekuna ne
الجرز المني shi ne zahiri su kashe duk wanda ya kama shi ya samu dole in ka samu shi ibrahim ka huta da karanta ina ka raina ka yi ta biyu ka huta da wani sallahu da nuna ka hudu da yan yi yi bacci dan uwa in dai kai ta bari da wasu ne kai bacci ka sha mamaki alhirbu ne ne wanda ke hada wannan shi ya ga abu ne sai ya yi shi wallahi bayan shi ba wani ya da bala'i yau duka ya ga kowace bala'i kuma ya ga yadda shi ya sa shi ya sa shi alhirzu da ni dabari mai tsayewa والشهد الرجيع shi ne kogo mai zurfi wanda in ka shiga tafiya ba wata cibiya ko wata bandiga da za a lera a harbe ka ka same ka in ka shiga cikin shi ba wani mai gani سرة ذات الصديقين الكرام shi ne adam wanda ke jikin kambar da ke jikin buɗe mai yana dole su biyu da ba in ka zo da jikin kambar ban karkarbi sai in ga to dan yaki shi ya naɗa kan ba na karka kai وواسطة عقد النجيب shi ne ainihin ya ainihin tsakiyar kullum ne tsada wanda wato akwai wata wata sarka da mata da sawa diamond to a tsakiyar sarka musamman indiya za ka ga suna sawa a tsakiya za ka ga wani wani dutse ya fi kalli in suka sa sarka akwai wani dutse yana nan a tsakiyar sarka za ka ga ya fi wani wani wani za ka ga yana kalli to shi ne ra'ayi shi ne wannan wajiyar da kake gani duk wani babba in ya sa ya gani da ya haka kayan haske shi ne ya haka shi da zai ce ba ruwan da ke da hada shi da ba ka ga ya yi haske
من الأخبار العالم daga ainihin da bai sani manya الرافع رايات المكارم shi ne wanda ya daga tutocin makarin da ala shi ya fi kowa gaskiya a zamaninsa shi ya fi kowa kyauta shi ya fi kowa haƙuri shi ya fi kowa wajiya shi ya fi kowa tsada zumunci shi ya fi kowa duk wata ɗabi'a da ka sani wacce ake gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بين العنان haka kanun da alkai الجامع لمن شرعه shi ne wanda ya tabbatar da abin kira da ya yi koyar waka من علوم القوم بأكلها daga ilimin sufaye ba kira sufaye suna da ilimin iri iri suna da wani ilimi da kuke da shi ma'ani suna da matsayi suna da manayi suna da matsayi suna da gada'i suna da hatsari suna da ilimin tafi suna da tafi tafi sai ba ka duka waɗannan ilimin ba su ne shi faranci fara yadda ka san ruwan sha wallahi haka yana koyar da ilimi ana karatu a wurinsa yana ba da azkaru ana tarbiyya yana yiwa bayan karanci yana dubo wadansu yana ba abin da shi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ya iya sada ba da shi kuma a zama daya ba wai sai an ware waɗannan a ba su ilimi kai ba wannan suna karɓar tarika wasu ɗan suna karanta injiya wasu suna karanta risala wasu suna karanta duwatsa wasu suna karanta ingazi wasu zawahirul ma'ani wasu rasu ne kamar ilimin wasu kuma ana musu karanta in ba su yi wa yayin da wani a zama ɗaya in da malamin da zai wannan yi shekarun da ba zai karanta wata wasu kalin ina ma duniya ta ga wannan masifar ya aiko cewa zai zo kanin tafsiri a gidan sarki sai wani lalura ya faru sai da wani jiko shi su gano sai ya mu lalura da ya zo kuma sai ya kashe ran sai ga ummu kai sai shi ya haɗa aure da ita sai shi ya aiko shi ba zan samu zuwa kano in tafsiri ba sai da akwai larabawa ɗan gwamnati suna so za su zo nan kaula madina suna so su zo in fassara musu qur'ani yake na madina ta gani kai ka ji cikin baƙaƙen na kana yana sa da iya ba ga wanda yake zalimi ya laraba da za zai ce kai ya fassara musu Qur'ani ko gani ne amma laraba ne suka aiko za su zo a fassara musu Qur'ani kai ko kana yi ana so a kada kallahu wurin na a dan duba ba yan ban da wani wata ce ban zai shaka duba ballan tana larabawa su ce da ya kaji da larabcin balle ko fassara da ya kashi da zalimi kuma yana yi larabawa na kuka abin da ya ba ka mamaki kenan yana tafsirin ana kuka ana jini ta tashi daga Allah من أول هذه الأمة إلى آخرها inda da farko wannan al'umma har karshen حتى الأخلاق الحسنة المرضية ya kamata mu dace ta ainihin shi ne sai da kan ci gaba da yi من بعد بسم الله so shi bayan ya yi bismillah ثم الحمد sannan godiya لله ga Allah العزيز لله العظيم المجد بقول العظيم المجد zuwan ma'aikacin falala al'adini mafi mai girman daraja نصيحة nasiha ce مني daga ni ibrahim kai da shi إلى إخواني zuwa ga yan rana musulmi da su da wajen zama kawai فلتمسكوا طريقة التجارة to kokari shi ne sun samu makamin islam kar ku tsaya nan ku zuwa makamin iman shi ne ta hanyar karɓar kalita shi biyar domin dama addini guda uku ne islam iman insan musulunci shi ne sallolin da ka gana yi imani shi ne waɗannan zikirorin da ka gana yi insani shi ne askarin da ka gana yi kan biyar sai da ka ɗan uwa sai a more da ko kana kai kawo kuri a wani abu ne layi da daban duka kawo nan ne al-islam shi ne a kawai da kudin al-iman shi ne wato اخلاق رسول الله افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان اهوال رسول الله مسلم في مجنون ان نشوف المسلمين shi yasa in mutum bai shiga kabila ba zai kare a cikin shi ne daga cikin in sai a ji ko a ji ba a yi in dai mutum ya ce zai yana zangon musulunci da zai zai imani ne ba wallahi zai kare a wa'azi ne kawai zai ce kala rasulullahi ta'ala Allah ta'ala kala rasulullahi amma ya yi suna jaji idan ya zalunce su matan shi ya cuce shi makwabta bai san hakkin su ba shi kansu ma bai ma san inda aka yi su ba ma ya zo na kira kala Allah ta'ala rasulullahi ina abin da ake nema a cikin imani shi ne a karɓi dalila shi yasa shi ya kawo shi ina yin kulasiya dan kun ku kuma dalila da tijani ku karɓi dalila shi a maka tijani طريقة أهل الفضل ومن طريقة في سبعة يرسل الله والرضوان يقول إن شاء الله أسس أن كف عيني فالجيش الهرطاس يقول الشريكة بالسنة والفرقان da sunnar manzo Allah ta yi da Al-Qur'ani domin dama ne ne da nuna istighfari salatu la ilaha illallah shi ne harkacin yin da ne sa menene istighfari Allah ta yarda da ya ga mana wa in tasbiru rabbakum inna kana kafara salati sallu alayhi wa sallimu taslima la ilaha illallah wa fa'lamu annahu la ilaha illallah ya ayyuhal ladina amanu billahi wa rasulihi kira ta wannan shi ne ba har kashi gudun ɗari ba ɗin shi yasa duk abin da ya saba wa Qur'ani ko ya saba suna in an gani daga wurin kan ɗabi'a ba daga ɗabi'a ba ce daga wurin wancan ne duk wanda ya aikata abin da ya saba wa Qur'ani ko ko ko ko sunna annabi wallahi ba da shi ku jami'a dan shi ku jami'a hudu idza sami'tum an shay'an fazmuhu bi mizan al-sharri fama wa bada fasbuhu ma qala fa fasbuhu شيء إبراهيم لا بلى لكن وقال إبراهيم نسي الدار لا أرى أمير إلى ما ليس بالشرك بعيدا وبيجي تبارك وتعالى يا ربي يا ربنا يا كريم فذاك سلك لنا إما من فرقك إذا قعدت في حدث بعد شريعة sai da ka tura da ka zuwa jiya da saurari inda ma don cewa za a yi wani suna adal wallahi da don wani ɗan da ya ji aika sana ba za a zaɓi ɗariya ba don manzana shi dai shi ya hana manzana sallallahu alaihi wasallam shi ya ga mana Allah ya haramta biya ana samun musulmi na shariya za a ce annabi ne ta kai ka san ya fara annabi ana samun musulmi na gunati in ya je gurin za a ce musulmai duka musulmai na gunata ne annabi ne ta gina kai ka san wannan ne ya saba annabi ha kuma ana samun musulmi karawo ana samun musulmi dan shafa ana samun musulmi da jikin marasa kyau to haka kuma dan ka zo yana cikin dariƙa ya aikata wani abu irin wannan da ka gani ba shi zarbe shi a yana abu ta ba sunna min ko ta ba shari'a haka sai ya fara yin shi a aikata wani abu ta ba shari'a duk wanda ka ga aikata wani abu wallahi shi ne shi ne sai da ka ba ruwan dariƙa da wannan a matsayin sa ne na arziki yanda ka ga yana kaji da kai ma wa kaji da ka taɓa yi kuma ba kowace irin jama'a ana samun irin mutane da za a same su da irin wannan halin bayan sun da kai shi Ibrahim radiyallahu anhu ya zo ya kafa shari'a yanda ya kamata sai da rayu da alimin islami kamar da shi ko shi gaban kama ba ki da a saudiya ma ba a nan ba kowa ya yi jama'a da a ce bai tabbata shari'a ba da bai zama shugaban rajula sai da kawai a yi adalci a yi na adalci dukkan musulmi musulmi ne illa kai kowa da abin da ya fahimta sai da kuma aka ce musulmi ne da shi da kuma su zo da addini mu har waɗanda ba musulmi ba su gudu wa rabu kar mu rinka zagin sunan mu har ta kai ga wanda ba musulmi ne yana ganin mu ganga ya dauko makaruna da muna ganin duk abin da ke faruwa a duniya sai da kuma haka kai dan istighfar ko salatu ko la ilaha illallah kar ya samu abu da kai aikin mu ne duka da mu da kai wata jira inda ka fahimta da kai inda muka fahimta da kuma addini yana da fadiya addini yana da fadiya ko kai ko kai mutum da
ولازم
sai ta kula da ku لازم جدا karanta lazim wannan dalila da asbabi in kuka sallah asbabi ku yi istighfar da ni ku yi salatu annabi da ni ku la ilaha illallah da ni ka yi sai ka iyali da an sallah asbabi ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da an sallama abin da ake nema ka gabatar da lazumin ka ba wai sai ka gaisa da ajali ko kuma yin lazumi ba wajibi bane ba sarki bane to yayi akan sai ka ka ce da shi kan yayi shi rayu yake da zai malamin da yake da lazimtar lazimi tare da yamma da riba da zikirin suna ake samun riba daga tattalin riba abin tambaya ne riba riba da riba a sami riba da riba a waye gari yau ka mutu a zuciyar da ba ka komai a cikin sai Allah kawai ba ka gaba da musulmi na wutan shi ne ka ci riba da riba amma ka zo kana da riba ka gaji wannan ka gaji wannan ba ka kuma da zauna da kula ka shirya mai ka zo ka kusa da mutane me kai ku saboda ka yi ma mutane ni da kari da ba ba wai kai kare ka yi wani ka ka shi ne ka kamar da ka ko shi ba hoton shi ko ka bi kai kai adwa shi ko ka bi da hoton shi ba mu da ni da a kari da har yanzu da musulmi da mabakin da Allah ya saka shi da shi malam Umar sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kashi shirka mabakin sa yace ya tabbata malam Umar sallallahu alaihi wasallam kirista kuma musulmi ba yake ya tabbata dan aljanna saboda an yi da shi daji in shi kuma ya zo za a mai murna a ce ana sa shi murna da haihuwar annabi isa kuma ba a ga mai gudu da ce masa Allah ɗaya ba uku ba za a ga mai an ga mai ma ba ɗaya ba biyu ba saboda ta wannan shi ne ha da riba ba riba da riba a rayuwar yau a zuciyar da ba ka jin haushin kowa ba ka fara da kowa kai ne ko kake ka mutu zuciyar da ba ka mutu ko da ne alƙiyama abin da Allah subhanahu wa ta'ala yau ma la yanzuru ma ni wala bani illa man atallaha bi qalbin salim ko da ya ga a ce yau ka zo ka zaji wancan ka zaji wancan ka yi fara da wannan ba ka san sanda za ka mutu ba wata kila hakan za ka yi wata kila a cikin za ka yi ka zo kana cikin gaba da musulmi ka mutu dan Allah ya baka kariya da man Allah musulman nan fa suna sallah suna azumi suna zakka suna hadiya da su a haji wata kila da sai ne ko bane rashin kai da wani abu ne da barka Allah zai iya ba ka abin da wani da zai iya fahimta ba to kai kamata ka fahimce haka kamar Allah ya musamman lamarin da kai lamarin da riba ilimi da riba yana da zurfi kwarai da gaske ba dole bane kowa yake da shi to amma sai ana saka shi kowa duk wanda bai kai nan wurin ba kai ka fahimci amma kai ba dole bane a fahimce ka in ma kake sai an fahimce ka kana wani da kanka ne dan in ana fahimta ko ba za ka faro abin da za a yi yaki ko ka ka saboda a gari a daina ciki da kowa wanda ba ya da a zuwa da shi lafiya musulmi kuma in yi rai a kan musulmi to da rai musulmi shi ba aljanna ba dole ba ne ba sharri ne wace ko ta yi da ba ba sharri ne a abin da ke wace da suna ne in kuna so ku sami imani to ku rike kalida dan ba ana bane kalida yawan istighfar yawan salati yawan la ilaha illallah wadannan abubuwa su ke sa ku zama mu'mini kake shi ne فلا تتربص بكذا ما تربص بها في أخذ الدين dan ka ta wani da kuma yana da kyau da sai ko sai fara da shi a kasuwa ko aina da wani da wani shi ma da mali ai sai ina kowa sai ina ya ba kamar ba wannan bane da ya yi shi ba illa idza kunta dawaman fatluf sai dai idan ka kasance a kodo shi kana neman gyaran zuciyarka kullum kana gyara zuciyarka ko da wanda kika da dalila a wurin ba kowa bane ba wanda ya san shi bai san kowa wata kila sai an kaddamar da shi ne saboda lafiyar zuciya amma ilimin ma ba shi ka karɓi dalila a wurin ka in dai ka gyara zuciyarka sai ka zama wani amma kana ta kana ka karɓi dalila a wurin shi ruwa ne wurin shi ruwa ne wurin shi ruwa ne amma kuma ba mafi a wurin kamar ka to ni amfani kana fata ka ji kan masu nan da ma ka fi kuma wanda ka da yi wurin shi ba to da ka gane wannan amfanin shari'a gyaran zuciya ba za ki ji da gawa da sa da su ba amfani da kika ka zama da kowa da ya kowa da ne salamu alaikum assalamu alaikum ina da bi an yi wa ka ji suna in an yi da kowa ka je ka yi ta'aziyya shi ne kawai amma idan mutum kuma ya zama shi kuma an an nuna masa yin wannan tafiya shi ko bai gane ba, shi ko bai da aiki shi ba to wannan kai ko ba duk mutum da ka nuna masa mu'amala ta kirki ya yi da kuma in bai da aiki shi ga kirki ya yi ko ga shi ba to ba amfanin mu'amala da shi. ka kiyaye ba kar mutane su fito muna cewa a zauna lafiya da kana zama kuma ana zagi shi shi jani ko ana zagi shi fara a in mutum ya zama abin da shi ne to shi ne to shi ke nan sai ka kare shi ka janye maka مكملا شروطه المقررة sannan ka kokari ka zama mai suka sharɗan dalila al-muqarrara ana kan tabbatarwa abin da ya sa ka muqarrara sharɗan guda uku ne in an shiga ba a shiga ba a haɗa da wata dalila ba a zuwa ziyara wani wani mai rai ko mace ce sai an ba da sahabbai ko ne da jarawa amma ziyara fa ta neman madadi ba ziyara fa da zumunci ba a al-muslim akul muslim sai ba talaka ne ka ziyarci ba ta ne a harkar tsarin ne ko harkar tsayawar zumunci ko na har auratai da duka ana yi a dalilin neman madadi cewa ba in ce in samu albarka ko in samu wani madadi rabbani ko in samu wani madadi muhammadi ko in samu wani madadi ahmadi ko wani madadi ko suri ibrahimi a wurin wani shi ne inda ka amma in ba wannan ba ka je a gaisa a yi magana ilimi a tattauna ko ma ba ba ta yi ba ko da mutum ma ba ma dan dan dalila ba ne ko da ba ba san dalila ba in dai ba a zalunci sai ka bayar da shi ku tattauna abin da ya kamata in dai babu wani soyayya ta tuta mummuna ko zalimi ka zauna da shi ku tattauna kan ilimi in za a yi sallah ka bi sallah in shi ma za a yi bi ka shi ne addini sai ku ga da ce mana wai in mun karɓi da riba kan da sallah ba bai ce mana ba ko da ko shi ya ne kuma kar mu shi kan kar mu shi ne kan wanda ba kan da riba ba bai ce mana kar mu ga auren iyar wanda ba kan da riba ba a ko ne mun yi shi ana tare da asirin kama un billahi mun rasa mun da da ma dai a gaya mana abin da muka yi sai da ba abin da nake yi sai kace la ilaha illallah idan an ga wani da yake wallahi ba da shi ya gane daga cikin wani ne aka gani amma shi ku ga shi Ibrahim da shi wannan wallahi tallahi suna nan akan shari'a ta Annabi Muhammad kuma suna nan akan sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a cikin jama'a mu kamar yadda ka san kai ma a cikin jama'a ku ana samun masu farawa to ruwa ma a cikin jama'a ku za ku samu dan adam arziki ne shehu da zai iya ga abin da ya yi ya ce ya abin da ba shi ne amma da muka san jami'a ta arziki a kan shari'a ta
مكاتبا sannan ka zama mai kokari آدابه المعتبرة kana mai kula da lafafan jarida lafafan kuma guda uku ne yadda na ga mun sharka guda uku ne to lafafan ma guda uku ne sharadi in an shiga ba a sha ba a hada da jarida ba a zuwa ziyara wani wani wani ko mutum su an gaba da takai su yi ganawa amma duka waliyai ana girmama su sannan duka musulmai ma ana girmama su sannan ladabin da aka ce kuma a kula da su guda uku ladabin na farko hukun zan bi وكل ذنب عباد الله سميت روح من ذنب الله سميت تبديل الامور الى الله ومن ذنب كل معنى مكاذبا هذا وهو متبع كذلك الشيطان يخرج عن مسؤول الذي في الفرق علامة الشيطان يخرج عن الشيطان يخرج عن الله هو كذلك الشيطان لا شيء wanda da zama shi wani ya ji yana kula da sallah yana kula da addu'a in bawon Allah wanda ya ji ya ji ne in kai malami ne ka zahiri ka ce kan wannan zahiri ya ji wata kila ba yana da ilimin da nake da shi ba da saba wa Allah amma ni ga ilimin amma ga lalata ka Allah ya Allah ya Allah ya kiyaye idan kai kuma ya ce zahiri ne ka malami ka ce kai wannan malami ya ji da a ce ni ke da ilimin shi da ban saba wa Allah wata kila shi yana da ilimi in ya saba wa Allah ya san wani hadisi da annabi ya faɗa ta balala in ya je aikata wannan balala za a yaje shi idan sarki ne ka ce kai wannan sarki ya ji in gwamna ne ko shugaban kasa ka ce wannan gwamnan ya ji wata kila ya yi adalci a cikin sha'ani shugaban kasa wata kila ka sanar wannan mun Allah ya ji da haka nan haka asirin rayuwa kar ka ga mutane da su kowa na da kashi ne kai kaɗai ne mutum shi to sannan ka dinga ganin ɗauran Allah duk abin da Allah ya bar da samu yadda ni kawo wani aljanna ne ko da ba sai da ni kawo a ulul billahi sai ka ga ni a duk musulmin da ya kiyaye shari'a ya kiyaye cuta dan aljanna ne. duk musulmi ko yana ɗariƙa ko ba ya ɗariƙa in dai kiyaye shari'a abin da ya kai ɗariƙa saboda ne ka su yawa sai ka mutu ne Allah ya ce mana wanda ba ka ɗariƙa ku gane mun san yau abin da ya sa nake riba yana so mu yi istighfari da yawa saboda muna da laifi da yawa abin da ya sa nake salati ne sani manzon Allah yana son mai salati mu yi salati har ma ya ce ma wanda ya fi kowa rewa shi ne wanda aka yi ambace a gaban da bai yi salati ba kuma annabi ya faɗi wanda ya fi kowa kusa da mu ranar alkiyama wanda ya fi salati da ne to mu muna so ranar alkiyama mu fi kowa kusa da annabi shi ka yi nan ne sannan la ilaha illallah ko da mutum ya ji sarrafa da in yana wurin su sujada ya faɗi la ilaha illallah sai Allah ya ji wallahi sallahi abin da kan koyi da ni da ke kara ɗauka muna da rika ne wani suna nuna mun koyi mu da ma nuna mun kowa mu abin da ma muke gani muna da rai shi muna cikin da Allah ya ji mana muna so annabi ya mu kusa da shi muna so ranar alƙiyama mu zama manya a alƙalla a gaban Allah shi ne suka sai da ka wanda bai san wannan ba daga yau ya gane wannan ba ruwan mu da nuna wani mu ba kowa da mu nuna kowa ba shi abin da kowa mana da kowa mu salati mu tafi la ilaha illallah mu fadi a kwance mu fadi a cikin gide mu fadi a tsaye mu fadi a ko'ina kamar da Allah ya rubuta ya mu ne ko da mu ala dubi sai da ka wannan shi ne dalilin mu yan uwa sai da ka yana ganin kamar sannan bayan ka kiyaye waɗannan sassan da aka fi ba ka girma mai ko a wani ɗabi'ar kuma su yi amfani da kar ka ainihin mu'addini da saura ka ɗan wani mulki zan faka ta kawai da ka zo wani yaro ya yi wani laifi kan ka take da ka zo wani almajiri ya yi laifi ka zan ma sanin eh da aka ce ba a ci an mun mai sani ba ai ba ya zai zuwa ziyarar da an mun mai sani a wannan wasa ne ba ka san da zuwa ɗan uwa sai ba ka yan uwa abin da ake nema abuwa duk wanda ya zo shi muridi ne ko a yaji ne a ji tausayi ko ka ce wa ranar mu a cikin da ali ka zama mai girmamawa ga ali da rika ta yi amfani da abin da ya ce duniya da malamai da shehunai da kalibobi da mulkai da maza da mata da masu biyayya da masu sabon Allah duka ka girmama saboda sahabai su ai da yawa su Allah sun yi sahabai kuma amma suna duba suna sahabai kuma suna kai annabi suna sahabai suna zuwa su sallah wa su shi da wannan sallah da suke wata rana hana su wannan sahabai inna salata kana ha ayu ba ta wannan kara wa la zikrullah akbar sai da ka ce kamata kana kana da ka zo ka dinga gaba da wani wani saboda wannan abin da ya kamata ka rika yi masa nasiha kuma ka rika yi masa addu'a amma ka zo ka kwamfi da inda za a jirgin jirgin wannan gaban wallahi ba dan saban da yake bane dama kana jin haushin shi ne ke ka tawo da wani asaba ba to na in dai dan Allah ne kai masa addu'a kuma kai masa nasiha shi ne abin da shi yake muna wato nasiha ne shi ne ma'anar mu'azzin da ali kamar ne girmama da ali da nika jami'an ba su ne maza da mata manya da yara shan ciki da mukaddamai da shirorai da hanyoyin da gida لا سيما الغاسة خمسيا مسمى ما كنا نتفنش في شيطاء جميل سوري شريفي duk inda ka dace ga shari inda kai nan ɗan gane ki girma duk inda ka dace ga jikin shi ki gane ki girma duk inda ka dace ga ɗan shi ga shi jikin shi ga shi girma duk inda ka dace ai wannan malami ne ka girma ma shi duk inda ka dace ai wannan babban mutum yana da shekaru ka girma ma shi duk inda ka dace ka wannan bawan Allah akwai kiyamun nauyi ka girmama shi duk da kaza ce wannan zakin ne dan a dariƙa zakin yana da martaba mai girma wallahi duka ɗan dariƙa zakirai ne amma duk wanda ya zo zikiri yana da wani matsayi a wurin Allah na musamman a dariƙa ba to da duk inda zakin ne ko na bane ko yaro ne ka girmama zakin dan Allah yana son shi in ma kace ba ka kai ka kawo da kanka duk zakin masu Allah Allah yana son zakin mun yi da Allah sunan ma bukar da wani shi ma da Ahmadu Zaki ko sunan mutum ne ko da ta Allah kara mu lafiya ko da mu girma mazakirai mu girma malamai mu girma shehunai mu girma sharifai mu girma mukaddamai mu girma maza mu girma mata har ƙananan yara da suka karbi da nisa ma muke nema domin akwai istinadi hasi wanda annabi ke a kan in ka je kana taɓa wannan kana taɓa wannan wata rana za ka ga abin mamaki saboda ka mai hankali
إذا شرعت بالذكر الوجي idan kai niyya za ka fara karanta wurin na laji ko wajiba ko mikirin juma'a فلازم الآداب kana mai kuma da shekar ka zauna ka harka kaba ka zauna ka harka kaba kana harare harare kana harare ta harare ka aje ko zuwa da an dai shi da shi ka da ko zuwa ka sha ko kuma ana cikin waliya da mutum ya tashi ya biya ka ya tuba ko kuma ana cikin waliya za ka yi mutum a waya sai ya amsa muna da shi kuma na an tuba wannan duka wasa ne ko kuma ana biya ko zuwa yana yana yana yana zuciya manzo Allah yana da kana jita in kana da bai kana so ka zaka yi jita wallahi da ya da sun daga da kake da ka ga ni akwai bambanci to haka ne idan ka ga za ka sai jita shugaban halitta sai ki yi wa alim shuhudi yana zaune kana jita mana kina ganin ka shi gani na kallon ka ba da shi kamar kana da wani hawa yake ka da kawa ka ba ta kana nufi da kana mutunai ba ka san sai ga wannan ba ina ka dan uwa ka ne ko da shi amma shi wannan da ni da kun ba da izini duka sun ko da ku suna iya yin zaman da suka so dan so ku yi magana an yakan mani da kafa dan kafa ka ba ta da lafiya kuma yawan zaman wuri ka san zaman wuri sai da kai duk sati da sai an kawo sai duk sati sai an kawo sai kafa da wani da ƙarar da kalli ko sai ku zai mai na ƙarar da kalli duk ta fi ta kawo sabon kalli wannan ba kamar biyu ne in ya kama kalli ya fara da kame ta ce ko ya ƙare ma da sai a kawo sabon saboda zafin harara na wani zafin ilahiyya da ke zuwa wa zuciya ta irin Muhammadu Jari da muka taɓa faɗi a wallahi in Allah da ana bin wannan abin da shi ya rage da ko Allah da sai an rasa abin da za a ga gari wallahi ba amma hayaniya da gida da mutane ne mutunci a cikin san ayi wannan a aika shi ke gari ake nuna ma amma ba mu da wani abu sai nan ne mu ne ahli ibada mu ne ahli shari'a mu ne kullun nan ma mu ne ahli ibada mu ne shi wannan muna da mutane ne suna da wahala amma mun sai mu ga mahali da ban da nasu mutum na mutu da mai ganye lafi sai an samu awa a yi sannan mutum dan adam zai yi shiga lafi saboda lafi yana zama kamar gidan mutum ya taɓa yin lafi ya ƙare almajin da shi ne ne za ta yi ta ya fito da aka kinta samun juriya zai Ita kuma kuma ya ci zai ba su gure kamar ana kuna da wani abu da ke ta ba da abu da ba da zuciya da suka dafa yake yi ne ke kare da shi yake muna hora zuciyar mu ne da la ilaha illallah muna kwane dukkan wani sharri da wani gasita da ke ɗauke da kama yake da zafin da ka ɗauka ne kada za ku kake ma ya zafi sai ga almajin kamar ne yana mamaki sai ne da mai hannunka ba tafin hannun da ba inda ake rike sarari ta sa bayan hannun ya miƙa mai yake sadaka wallahi bai taɓa hannun da ya sai da ya tabbata ne sai da zai yana taɓa wani hannu idan mutum ai ga kafin da muke zai samu ko sai da ne mai da irin wannan zafin da yake zuwa idan ya rike sabbata mai zafi da rike tsari
قبل الهدي kuma madadin da ya kai shi da sarari domin madadi hawa hawa ne akwai wanda idan yana in zai yi madadi zai iya halarta wato shirin da ya da riga farko shi sannan akwai wanda shi kuma zai iya halarta shi da riga da riga kamar yin shi wannan da wannan da suke da wannan da iyayen sannan akwai wanda shi kuma ya kai da zai iya halarta shi shi biyar amma ɗan uwa ga wata nasiya duk wanda zai iya halarta shi Ibrahim ya wadata a wurin yarda ka aure duk abin da za ka samu a halar shi ya na da an da sura ka komai idan ka halar shi ta yi za ka ba ka wani to akwai wasu kuma zai iya halarta yin da Allah sallallahu alaihi wasallam don ya taɓa ganin shi akwai wanda shi kuma girman Allah ke halartowa ko da ga kowa da mutane shi yasa shi ke kadirin haƙi don ya san mutane ba matsayin su ne ba wani matsayin su ne zai zai zai iya halarta girman Allah a gaban akwai wanda ya kai matsayin an ta abdallah ta annabi sallallahu wani kuma bai kai wani matsayin ba a in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi da matsayin kowa da matsayinsa kuma waɗannan abubuwa da muka bari bisa ayoyi ne farko wannan da waɗannan wani wanda zai halarta shi su jami Allah anhu ko ya halarta shi Ibrahim ko ya halarta shi Musa Allah tabaraka ta'ala cikin yake wata shi sabila man ana da ilayya ka bi ta farko wanda ilayya na manzo ta gare ni kai ne kake neman Allah sai ka haɗu da wani ko kuma ya ɗauko kayan ka ta ma da ina za ka ce ni za ni ila rabbi sai ya bi sai ka ce ni ma nan za ni ce to shi ya sa ke halatto na biyu abin da sa ke halatto annabi aure ya zuwa Allah da yarda ta lafi in in kuntum fi dinillah fatabuni aure ne ko da Allah ya izzala mu an kan ja'uka sa'uka to waɗancan na ƙarshe waɗanda suke halarta girman Allah su ne waɗanda Allah ta rubuta na cewa wa alihu ila rabbikum wa aslimu lahu su ne na ƙarshe to shi ne dalili da ya ce kadar da hakan da wani ne ta addu'u kai da jiya za ku yi ga kula da yake da juma في ظاهر وباطن a zahiri da baɗi kar ka zaina a natsa a zuka zaina kawai ka kai shiru kamar kana ganin annabi amma a zuciya ha ha ba kai an fito daga ciki ya fara kyau ko sa suka fara cikin adawu sabi ya samu ka fito daga gida cikin ya ko da ka gyara ku da kaka zuka zauna ka nufana wa gida kayan suka ruka kamar kana da ɗan mai amma a zuciya ka ba kyau wataƙila ma ko da kai ba ka kuna zuciya na masoyin yau baban ka yana magana kana zuciya mai da amma ka yi ka zuwa kayan ka da wani sai ka ta kame ko da ka yan uwa shi Ibrahim ya ce ta asibi shi zahiri wa bari in za ka yi ladabi ka yi ladabi zahiri wa bari kar ka yi ladabi a zahiri kuma a can ciki mugu ne kai a bakin Musa a zuciya Fir'auna kar ka zama haka به رفع المرء للمواد da ladabi zahiri da bari ake bawa kogo shi zuwa ga ainihin mawari wurare a ɗauke shi daga tuba a kai shi istikama daga istikama a kai shi takawa daga takawa a kai shi kudu daga kudu a kai shi ikhlasi daga ikhlasi a kai shi imanina daga imanina a kai shi muraqaba daga muraqaba a kai shi mushahada daga mushahada a kai shi ma- ma- ma'rifa daga ma'rifa ya tashi sibiriya daga sibiriya ya kai fardaniya daga fardaniya ya kai jami'iya daga jami'iya ya kai gausiya daga gausiya ya kai cikin zakin Allah to sibiriya kalmar ubin mawadi da na biyu ake kara bawa girma ba wai da hayaniya ko yin canji da rufe kuma kwanan shi a kasuwa duk ba wannan bane ka jaru bawa ka zama na Allah Allah ya gyara mu sai ciwo ko ba ka magana ba ka ta ko ne ciwo ko ka huta wallahi amma ka ne ka bi kayo rawani ka ruka wata kila ma ka daura ya ka kaya da ya ka bada ka ruka ne ka ta da ma ta ne ka ka mun wata ciwo mutane suna ganin da ciwo ke a unguwa ana hadashi an ba ka ajiya an nuna ka a wata ya ji da gudu to Allah ya kiyaye sai ba ka ruwa mu gyara kan ciwo kawai wallahi abin da shi ya kawo yake ce wallahi tallahi shi ka aiki shi ne wannan kar ka taɓa ya dawo ya baka amana ka ci ko da misali an baka amana ka ba ka yi kokari ka je ka rauni ko ka kula kar ka yi a gani ya ba saboda ne a tabbata sai nan da rigar abin da shi Ibrahim ya kafa ma kai ce wallahi shi wanda ba da riga yana kan wannan wa'azi in ka ga wani abu ya faru ba ne kai ba a cikin shari'a wallahi ba da riga ba ne daga wani daga wani ne kawai ne wani ra'ayi daban amma da ni da tijaniya ba ba a cikin da su ka da sun da kawai ka
واستحضر أن كيفك المؤدي sannan in za ku yi wasu ba ko na biyu ko mutum ne ba ka rinka halarta kowane biyu ba ka askar tarbiyya don shi wannan da biyu akwai wanda ya ka dalika akwai wanda ya ka tarbiyya to wanda ya ka askar shi ne shehin ka na na na na na na ruhi shi ne mai tarbiyya ruhin ka فذاق شيخه بدون ريب haka ne in za ka iya ka halarta shehu da shi ne shehu jani amma bisu rayu ba tare da kokarci ba in za ka iya halarta shehu jani ko shehu jani ba tare da kana shakka ba to ka halarta in ba za ka iya ka halarta nan billar ka nan ka akar tarbiyyar to alhamdulillah za mu dace da wannan a haka in Allah da za mu ci da shi za mu kai har kuma mu kauce daga nan ne Allah da kuma in za a yi bayani daga baya kuma sai a zuwa yi kuma abin da yake wata sa kan yan wa ya hakuri kowa ya hakuri kowa ya hakuri
akar kuma layi akwai tambayoyi guda uku na farko yana cewa mutum ne yana a idan da sallah asuba ko na asar yana so ya lazimi sai baban shi ko wani mai gidan shi zai aike shi shi zai ke tafiya yana lazimi shi ko ko ya bari sai ya dawo daga aikin nan tambaya na farko sana karbi kuma lawa
idan mutum lokacin lazumi ya yi sai ma ya huta ya ce ba wai maganin wai lokacin lazumi ya yi ba a ko da ma ya fara lazumi sai ba sai shekara shi ya ce ke yanka lazumi ya tafi ya tafi yana yi a hanya idan kuma yana gani kamar akwai mutane kana kana akwai wanda shi yana ji ba zai iya yana tafiya yana lazumi ba saboda rantsuwa dan shugaban sun nuna mana cewa ya fi kyau mu zauna mu munatu ya ji to wanda ya ga ina da wani in yana cikin lazumi ko ya ji ba baban shi kira shi ya amsa ya tashi ya je ya biya bukatar baban shi sannan ya dawo ya zo ya zauna in kuma ya gama ya ci gaba yana tafiya ya yi lazuminsa idan wazifa ce kar ya karanta kowa ya karanta salatin ta ce a ce shi ke nan haka kuma mai gidansa a wurin aiki shi ma ya zo ma shi kar mu ce ko a mai gidansa ya kira shi a yana lazumi ba ne ba idan mutum yana koya maka sana'a ko kasuwanci ko malamin yana koya maka ilimi duka malaman ka ne saboda haka idan za ka riga da yi aike ka kaban na zama ka sa ke idan ka dawo sai ka rabu ka zai shiga mun malami masani ba amma in ba ka zo dauke ka ma mara kunya ne kawai
akramukum la tambaya na biyu shine wani ya fito sallar asuba ne a hanyar shi na zuwa gida sai ya tsinci naira dubu biyu sai ya ci jiya na kwana ɗaya da yini bai samu mai shi ba kawai sai ɗinka wa iyaye shi kayan sallah da wannan kuɗi
to ya yi kuskure ba to amma sun ya riga ya aikata sun yi roƙi Allah wannan kayan da ya ɗinka musu Allah ya ba mai kuɗin dada da ya ce ya ba da gudunmawar gudun wani masallaci ko gudunmawa na gudun makaranta in ka tsinci kuɗi kai shi a karasa da shi ka je ka bayar a gudun masallaci ko gudun makaranta ko gidan marayu ko wani abu da shi wani amma duk da ya ɗin ka iya yin ba bai yi ɓanna ba sai ya roƙi Allah na san da za a bayar a ba mai kuɗi shi ke nan yayi
tambaya na ƙarshe shi ne malam mutum ne ya ga wata wanda ya sha'awar kuma ya ji tsoron yin jina da ita shi na ganin yadda zuciyar wannan sha'awa ba ta hanyar matsarci ko wani abu nan ba malam ne ne hukunci
shi ma haramun ne ba da kyau amma abinda maza na sallah kuma ya bari ya lazimci azumi irin wannan abin da ya sa ba a son shi dan adam maniyi da yana da daraja akwai mala'iku sun ɗari uku da yana da ciki maniyin nan ita kuma mace akwai mala'iku kusan ɗari biyu da hamsin a cikin nata idan dan adam wato wannan ba ne shi ne za a yi wannan abin da za a yi hakuri in Allah ya ce in an zo Allah ya sa da ran mu zo mu ma ne za mu faɗi yadda ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan ainihin manin da wada dan mutum ya sani ba wai sai mutum ya zo ba akwai mala'iku ko a cikin manin Allah ya sa mala'iku su ciya da shi shi ne manin to idan mala'iku suka kawo abin da ya sa aka haramta da manin idan mutum ya zo yin zina to waɗannan mala'ikun ba ba za su je wannan kan ba duk da shi ɗin ba to in ka kashe mutum ya ya ne mala'ika mala'ikun kuma an yi ɗari uku ka kashe yana daga dalilin da ya sa su zaɓe wannan in mutum sai zai zai wani babu da zai kai shi ba amma mutum yana so gano ya duba ne rimawu rimawu ne ko rafi na ce umar rubuci yana faɗin yana daga asbabul inqita ya an hadratullahi tabaraka wa ta'ala yawan zinace zinace saboda dalili idan ka zo yin zina mala'ikun da za su zo wannan manuni duk ba su ba za su ka shiga inda Allah ya su shiga ba duk su ya za su duk su shiga kuma su ya za su to sai da shi ka ga ana cewa ai kai shi kai zina kan yi kai amma kuma ga wata babban magana zan fade ta kuma ɗan uwan ka ba ka haka kari ba su hakuri dama maganganun mu lokaci suna da girma in lokaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga shi biyar da ya gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa mutum uku da mafatin musulmi da abadi da gauki ko ɗan zuwa ne ya jiya mai takalmi ya shiga aljanna mutum uku sun riga ne suka kuma ni duk wanda ya karɓi gari ta ko ɗan zuwa ne ni ne ubansa sai ba ta sa al'amari saboda ɗari da suka kula ibaji Allah ya ce ونري وقد الإدراك